أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله سيدنا خيرنا مع السلام وسلم بكيت ونبي ربي سعيد الحسن والصبر عبد الرحمن الفداء وبيت لا شيء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي to insha Allah mu da yake ba wani mawuri ne hasata zan magana a kai ba zan dan tattaba wani jarabobi ne daban-daban na wannan kwas wannan vacation ne ba vocation ba ko kuskure ne vocation wani abu ne daban va a vacation vacation shi ne hutu vacation also wato lokacin hutu ake amma vacation koyon sana'a ke a san kuma sana'o'i kuke koyo da akwai wasu vocational training center vo su suna koyon sana'o'i vocation ne amma vacation shi ne hutu wato course na lokacin hutu a gani akwai vocation da ba vacation kuma da wannan vacation ne ba vo ba to sunan shi wannan irin wannan wannan kwasa-kwasai na lokacin hutu wannan na kusa kuskure suka ce mashi vacation vacation wato vacation shi ne hutu na ce vacation da akwai ruwan wato ce vacation da da ru kamar rukunin ce mpt ke kayan vacation tun da yake aka yi vacation makaranta ma'ana a banta sai aka ce shi lokacin ma'ana hutu sai ana kiran hutu a vacation hutu ne to vacation ko sana'a ne irin su zan yi ne kere-kere da kuna yin vacation course ne ba vacation vacation course lokacin wato ana lokacin da aka ake kodula kamar da za'a rufin shi kodula ya kamata wani wato a ɗin abu shi ne a bashi ba ko lokacin da ba lokacin da ba karatu ke ana cin karatu sai a yanke a bar wani sarari wanda ba a karatu shi ne kuma break ma a lokaci da luma na ɗaya saboda an yanke tsakanin karatu da ci gaban karatu da yake ainihin ana kuna makarantu ne sai aka ba sami hutu sai kuma lokacin hutu sai aka ce zo ku huta ta wata hanya Allah ta ala yana cewa wata za ta rakta wani saboda ila da zuka farka wai za ta rakta fansam in ka gama ma'ana ka gama aiki fansam ka kafu ma'ana kai nasab ana kiran nasab ana kiran wahala nasab ma'ana fansam ma'ana yi shi shiga wani aiki ke wani aiki kuma mai mai wahala wato in ka gama wani aikin ka shiga wani aiki kamar ka gama ma'ana idan ka gama aikin gona in kana aikin gona ne ka dawo gida ko kuma da daddare ka ke ta sarrafa shi ne farsa sai ka kuma kai ta sarrafa ko ila rabbi ka fara kuma kwaɗayi ya zuwa wajen kuɗi ka na ladar samun lada gobe kyama wajen sa sai ya zama kowane lokaci ka gama wani aikin alkhairi sai ya shiga wani aikin alkhairi domin shi shekan yana son ya sami lokacin da mutum ba shi da aiki sai ba shi duk ka zauna fukun ba ka komi sai ya ce maka koma za ka yi ko za ka yi sai rumi a san irin mun da ake da shi sai ce ka ce to kan mun zai je ka ba ka ga wani ya wuce ba zage shi ka ce ba wani kaɗan tsirwata masu wani labari game da sai sai a sai kai da sai kuma kai wani ya ce ko za ka je ka maro wani ne ma an mare shi ko ko za ka yi kaza sai ta saboda maka ke wani aiki saboda ka maganin shi ɗan shi ka gama wani aikin alkhairi ka fara wani aikin alkhairi ka kore shi ne saboda ka idan aka yi da aka tashi makaranta ba sai kuma a zuwa da shakoriya sai kuma a samu lokacin a yi wani abu mun yanzu karatu nan ko da yin karatu da yanzu ya kamata kamata shi kai haka IPC wani abu ne da aka daɗan gaske ana yi tun muna masa ƙungiyar ɗalibai musulmi aka rika yin shi a ƙasa sai aka ma yi zama aka ana raba shi biyu. ana yi a lokaci guda na ɓangaren kudu da ɓangaren arewa sai zama ma ana yi ma inda ake cin area kamar jihohi na sai zama su masu na yi sai zama ya zama wanda rage ma ana ta yi saboda makarantu na daɗa yawa jama'a kuma su suwa su to ainihin aka yi lokacin muna mun daɗe mana kusa kusan mss har ma muka fito da wani abu a cikin cikin sabbi noni na jin na farko da muka yi a 78 ne nake tsammani 78 da muka yi wani ibc a bautisco to sai muka ƙara kwanaki wasu ma'aunin ɗalibai sai muka ce su su zauna za mu yi za mu wani kwas na musamman sai muka zauna sai muka yi wani ƙarin muna jin muna muna jin ban wuce mu ashirin ba sai muka ƙara ɗan fata sai muka yi karanta wani littafi na sai da abul alamu wanda ke lakca ya yi a jami'ar musulunci ta alkar aka mai shi littafi process of islamic revolution sai muna karanta a masallacin makaranta ne muna karantawa muna jin ra'ayoyin shi a sai abu da ala maudu'i game da yadda ya kamata a kawo sauyi duk nake karantawa ina da bayani sauran su can karshe sai na bayanan da yake yi sai ya zama ni bai aminta da bayanan ba sai ina warwar makaranta sai yana nuna cewa a cikin littafin nasu sai yana nuna cewa babban abin da ya ake bukata al'umma shine a sami shugaba mai tsoron Allah akwai bukatar na farko da a samu al'umma mazalla musulmi suke da iko kuma sannan kasar ta musulmi ce su musulmi ke da iko sannan a sami shugaba mutumin kirki mai tsoron allah to da rike a lokacin shi ne rubuta wannan lakca din a tsohuwar indiya sai magana na gani da waƙi su ta indiya a ɗauyar yanayin da indiya take na jin lakca ma ya yi tukun alifin shakuna da arba'in da wani abu ne yi wannan lakca wanda mai su suke kai daga ba kamar da ita sai na kwanin cewa saboda haka kamata ya su musulmi din da su ɗalle ne su kasa kansu to sai na ga wasu daga cikin da muke karanta sun yarda da ra'ayi suna ganin noma na najeriya kamata a ɓalla najeriya ta arewa sai wani ke da karin kuskure a kai da sun sa hamar da sun ɗalle najeriya ta arewa ne da abinci wannan matsayin domin kuma sai na gani ban yadda da wani na san na san Najeriya akwai matsala amma arewa ma da amma da arewa kasar kanta ne da matsalar ban su ban da daban ne da kuma Najeriya kasar kanta to amma a lokacin na ce ni ba na ganin ballewa ne abin da ya kamata abin da ya kamata yi mu magana dangane dawo da zamin musulunci yaro da ba na ganin cewa abin da ya kamata a yi shi ne kawai a sami shugaba mai tsoron Allah akwai bukatar kuma raular a sami nizami din da yake shi ma musulunci wannan kun ga lokacin muna kuma ne mu kwakwa tunani tunanin mutane da ya kamata yanzu kan za ka mutane zai suke tunanin su fikira din za ka ga wani irin tunani suke akwai wasu na farko tun na farko ma ba su ma da fikira ne kuma da wani fikir kuma an ce sai kun da kira da Allah ya mishi kwakwalwa dole ya zama yana tunani amma yana tunanin zuwan iri da za ka kira shi ka kira inda za ka ce yanzu me ya mazaban kuma yanzu nan gaba mai faɗa mai muke fata rayuwar rayuwar mu ta kasance da na al'umma da muke zaune ci a kowane su mutane za su za su ce maka eh da ba ka ba dole ya zo nan mu nan bangaren mu na arewacin ƙasar nan ba arewa kaɗai domin ya haɗa har da kasar Nijar ko mafi yawan inda Nijar ta ke yanzu da wani bangare na Kamaru da Chadi da daular ce Usman Kankuri ya shiga da kuma wani bangare na Burkina Faso har ma da Mali akwai wani daular Masina sai ku Ahmad sai ku Ahmad wanda shi almajirin shi Usman Kankuri shi ya je ya kafa daular masu na cikin mali to dole ce kwakwaɗa wanda ke dacin fakultar ana nizamin addini kafin bature ya zo to kafin bature ya zo an su kurkutar da nizami su a ya koma ana sarauta da gargajiya irin da bahaushe dama bahaushe yana sarauta su kun farko ba musulunci ya kawo mishi sarauta da ya suka yi magana sai su ta jingila da musulunci sarauta dama ce akwai sarauta ba musulunci ne kawo sarauta ba kasar hausa suna da sarakai ko in sa'adin da ake nan da ake abin nan nan sarakuna lallai na hausawa ne ba shehu ne ya kawo duk da da shehu dan bodore na su jiyo sai wa'annan dole suka kama mulkin ƴaƴansu da jikokinsu daga baya sai suka koma suka kwaikwaye irin tsaron mulkin hausawa sai suna yin irin irin na sarauta ne sai zama suna naɗa kuma amma ce an ce shewa a cikin littafin sai ya rubuta ya ce za ka ji suna ci wani sarauta suna cewa wani ko galadima da sarkin yari da ne ce kan ku kwaikwayo su asalin sarautar su wanda ke da irin wa'annan sarautu da ake cewa kaza da kaza da kaza mukamai a ce wani shi ne dan madani dan mene da mai gada ma su sunayen ma aljanu tun da yan bori ne a dace lokacin ka ce dan dan dan dan na aljani dan galadima ya aljani aljani ne dan galadima yar mayo arjana ce da ɗan kaza lokaci an ce ɗan ɗan ɗan ɗan suna aljanu ne daga nan ne ake sarautar bahaushe ne tun yana yana bori da da maita da tsari yana sarautar sarkin wannan tsarin sarautar abinda musulunci ya zo da shi ko da ke mun itifaki akan cewa shi musulunci ba yana cewa ga yadda za ka yi abu ne ta kama yi ba yana ce yana sa maka ka'ida yana iya sa maka iyakoki ne cikar ka tsar da ke alal misali ba ku misali abinci musulunci ba yana cewa ka ci tuwo ne ko ka ci masa ko fate fate fate ko kai niya kaza ko kai miyar kuka ko kuka duk ba za ka ga wannan abin da yake sai maka shi ne an duk abin da kuluma fil arda halalan tayyiba ci da abin da ke kasa halal ne Allah ya yi za maka abinci ku da ku ya tsara shi ko ga ya ku ci amma kada ku ci kaza kada ku ci kaza kada ku ci ya iya kan ce muku sauran ka ya kyale wato ya samu bukan ce ya sa maka ya buɗe ya sa maka silin a sama ya sa maka bangaye amma ce cikin nan duk wada kanka kai ta zai matukan ba za ka fasal ba za ka wuce wannan katangar ba yamma shi ya ce kada ka rage shi ne wani ƙa'idodi ne aka ƙayyade maka aka ce ga wanda ba a yi ta kai ba haka ma kowane nizamin abu na addini wanda an taɓa tambaya da zai da cewa ya shi nizamin tun na karanta economics ya nizamin economics na musulunci sai ce mutane ba su gane su ɗauka za su za su ɗauki su ɗauki littafin economics musulunci za su ga cewa irin na economics ne na jami'a ba haka ba ne shi musulunci yana sa ka'idodi ya sa maka iyakar abin da ba za ka yi bane alal misali akwai abin da ake a ci riba amma sai ce maka haram ce ko ko sai ba su misali ko ko misali sun da ya haramta giya to ba za a ci cikin giya ko da za a samu riba ko tun da ya hana zina ba zai yiwu ainihin karuwanci ya zama sana'a ba kamar yadda a wata ƙasa akwai ƙasa thailand su babban hanyar samun kuɗaɗen shiga su shine karuwanci saboda karos mutane na zuwa su can kasan kuma su ma suna tutuwa su kama su suna kawo su kama shi to su muka shi don duk da yake in musulunci ce wannan abu haram ne ba za a yi ko da zai kawo amma shi alhali shi idan mai tsoron lokaci ba ruwan shi da wani menene haram ko haram sai na neman mai gida za a ci gida kun ci a ba ka bari musulunci ya sa ka'idodi illa iyaka in dai ba za a yi haram ba to duk kana iya raba komai zuwa haram da halas duk abin da ba haram bane me yasu me yasu nasa mu ga min wa halas ne ma'ana an kuma abin da aka ce maka kada ka yi shi ne kawai sauran fa da ka ga dama duk abin da ba hana ka ba kana yi ayyana ne saboda haka mutum yana nazarin mai abubuwan da ya kamata yi ya zama matakan bai karya iyakan bai ƙetare iyaka to shi ke saboda haka ko da annazamin mulki ba za a ce kawai sarki ba ba za a ce musulunci ya haramta sarauta ba sun ce a ba za a karar ya tsaji cewa in akwai wani wanda aka ba amana na rukun al'umma to an ba shi amanar jinai nan su da dukiyoyinsu da mutuncinsu kuma zai kiyaye bisa ƙa'idodin shari'a saboda haka sawa'un an ce mishi sarki ne ko an ce mishi shugaban kasa ne ko an ce mishi gwamna ne ko an ce mishi chairman ne ko an ce mishi chancellor ne da abin da aka dama ce masa sawa'un ko da da za mu ce to ana iya gado sun ce mu gani bai ci mana kala gado gado mu mulki ƙa'ida amma da ƙa'ida shi ne wanda duk aka ba amanar shugabanci akwai aiki da aka ce yi akwai kuma abin da aka hana shi saboda haka ita za ka ci mana ya nizamin siyasar addini yake da wanda zai zo ce mana ba sarauta a nizamin addini sai mu ce maka a ina aka ce maka kan abin da aka ce shi ne wanda da aka ba amanar al'umma ga abin da zai domin muna da nizamin siyasa da ya tattalin da shugaba imama akwai imama ama akwai imama khasa imama khasa ita ce kebantaccen imama wanda Allah ne ke zaɓa bayan mutum kamar aiko annabi wake mutane ne kan yi kan yi jika da kwara su zaɓi annabi sai a sauko musu da wahayi wake aiko annabi Allah ke aiko annabi to haka aka aka imami masu ne Allah ne ke tada shi shi ba ba mutane da suke zaɓi wannan shine imamatul khasa to imamatul amma ko shine wanda wanda zai zama jama'a sun bashi amana na yadda zai rike alamu to da za ka ga da aka samu ka samu wani mutum ya yi karatu ko da ko karatun yin nizamin gidin karatun gida din nan ko an ce mashi gafa da malam ko shek ko ustaz ko alarama ko kuma ka sami ya yi karatun zamani an ce mashi gafta an ce mashi profesa inda za ka fuskanci shi ka ce to yanzu me yi manufan mai zaman gaba a kasa sai ce a yi kwaɗin su kara ce ba su yi wa irin da ta kore ne ba zai yi ba sai ne ma ya bayyana ba zai yi ba da ya kamata kawai su su yi su ta karatu ne su shi shi karatu su samu makamin amma ni ma ya zuba na ba zai wani kuma sai a ayi da ba sarakuna ne sarakuna ne su lalace masu rukuna da haka sarakuna ba su da suna da ke da amana ba ya zuwa da musu su sai kasuwa ne wani kuma ya ce maka ayi su ɗan kokon da suka lalata ko ba sa karanta addini su ko su ce ka kasa shugaba ba wa Allah mutum kirki sai ya yin gyara abubuwa saboda haka abin da ya kamata mu samu wani waliyi ne mai nishi shugaban kasa sai mu ba ko a wali ba mutum kirki sai kawai sai ya gyara ko mai sai kuma ya kuma na lafiya ba ba da duka wani duk duk ga mutanen kirki ne kowane zai kashi tunaninsa ne tunanin tunanuka daban-daban to amma ne ina ce muku ainihin irin wannan turarukan da ya ya janyo yunkuri irin na kokarin dawo da haƙi a wurare daban-daban a ƙasashen musu yunkurin su san abin alamu ɗaya daga cikin wa'annan yunkurori da suka sami kansu a cikin indiya ta wancan lokacin indiya ƙasa ce babba a cikin ta akwai ma'abuta addinai daban-daban akwai masu addinin hindu wanda su suka biya ko shi hindu ma yana da sassa daban-daban ba duk lokacin addinin hindu amma suna da addinin buda suna cewa wasu ma cewa buda ba addini ba su tunani ne kawai irin ana iya yin shi a kowane addini amma wasu suna cewa addinin buda akwai masu addinin jain wani bangare kamar kamar kirka ne na addinin addinin james akwai addinai daban-daban daban amma akwai kuma musulmi sun musulmi a indiya sun taɓa wuri daular buga asalin su mongolawa ne sun kafa daula shekara da shekaru wajen shekara ɗari shida suna mulki sun mallaki indiya kuma yawan sun daga bayan da turawa suka je suka kama indiya da turawa mulki turawa ingilishi suka kama inda din suka sallata mulkin su akai amma mulkin su kusan biribiri ne daga baya suka ba da yanci a lokacin da su ba da yanci sai ya zama haɗaɗɗen inda bai yi sai suka raba kasan biyu ɓangaren musulmi suka yi kirkistan sauran kuma suka ce indiya to shi ma ɓangaren pakistan ɗin sai ya zama ɓangare biyu ne akwai pakistan ta gabas akwai ta yamma tsakanin su kusa da ƙasa ba amma duk musulmi daga baya shi ma aka yi suka yi ta rigima bayan sun yi pakistan wani mai suna mujibu rahman shi kuma ya ce lalle su ba su bukatu su kasance tare da indiya sun ɗan tare da pakistan kai saboda pakistan da yamma sun ɗauka su suke komi ta gabas an yi sauran fama da lokaci sai su kuma indiya suka su dama ba su son ya ci cire pakistan a cikin su suka goyi bayan yan east pakistan sai suka balle suka kafa ƙasa mai suna bangladesh amma duk musulmi ne da bangladesh da pakistan da zo mai pakistan da a ce wannan pakistan ta gabas pakistan ta yamma to tsakanin kuma bola da pakistan a wata ƙasa wanda ita ma aka za ta tafi sunan ta kashmir so kuma duk zallan su musulmi sai suka raba rabin kashmir suka bar mai indiya rabin kashmir kuma a cikin pakistan so yan kashmir ɗin da ke bangaren indiya suna ta hankoron cewa dole su za su haɗu da yan uwansu na cikin pakistan ko su yi ƙasa ɗaya mai suna kashmir ko kuma su haɗu da pakistan amma ba su da dangantaka da indiya to da yake dai turawan mulkin mallaka suna da irin nasu manufa ɗin su abin da dame su arziki za su jiwa ne su suka haddasa ma fito an misali cikin fitattun da suka haddasa a indiya har sun kirkiro wani nau'in addini a suka samu musulmi su ne addinin addinin ahmadiyya wadiyar ingilishi suka kirkiro suka kirkiro shi da nufin su su raba musulmi sai sai zama suna ta ba su yan ahmadiyya kariya da taimakawa don ya zama an sami raunin karfin musulmi musulmi ya zama akwai wani bangare sunan shi sunansa ahmadiyya wanda suke goyon bayan ingilishi to irin wannan salon siyasa da sauransu a wannan lokacin sai kun ga tunanin wanda yake cikin indiya na wannan lokacin zai bambanta tunanin wanda yake nigeria nigeria lokacin da turawan malaka suka zo suka kama kasan nan sai suka yanke suna rububi sai faransa suka kama arewacin inda suka yi nijar ingilishi suka kama arewacin nigeria inda muke nan yanzu suka kuma kama kudu suka kama bangaren lagos sai suka yi kasa uku suka ce colony of lagos sai suka yi wani bangare suka ce wai southern protectorate kuma mai gini haka da suke ce da northern protectorate to daga baya sai suka haɗa colony din lagos da south suka zama kasa ɗaya sai su kuma suka haɗa south da north alif ɗari da goma sha hudu sai suka ce su zama federation din nigeria nigerian federation dama capital suka zaɓa a lagos dama nan ne suka kafa business kuma ba sun zo su mulkin mallaka ba sun zo ne domin mutanen ƙasar nan ba sun sun zo ɗiban dukiya ne sun ɗaukaka daularsu da kabilarsu tsakanin turawan turawan daban turawan faransa da ingilishi da italiyawa da burtukalawa da su a duk turawan da italiya da daban daban dai kowanne yana son ya karfafa kansa saboda haka suka bazu suna neman inda arziki inda suka fi samun arziki a duniya ba irin indiya kai sun ɗin arziki a indiya ba kaɗan ba kuma biyan arzikin da suka samu daga indiya sai kuma nan mu'aba shi ma suka yi ta ɗiban arziki to abin da ya kawo su kawo kwasan gani su ɗin arzikin mu kawo tattara su kai kasar ba sun zo domin bai amma sun dan alamana harshen su da kai da nan da sauransu saboda ka a cikin wannan hali kana tambayar mutum to yanzu ne mafita mu gare yanzu mutum da bature ya ce da ya ƙi za a koma ita turanci ko ko me za a yi to in ka tambaye mutum me mafita wani sai ce maka to sarakai ya kamata a koma da zamin sarauta wasu kuma su ce maka a'a yan boko ne wasu sun yi kaza asalin wasu gaske magana ba su da wani fikir to mu a lokacin da muke makaranta shi a cikin sabaƙi na wani akwai wani tunani da ya yi ƙarfin gaske wanda ba ku ba shi a yanzu san shi kusan zango shi ne ra'ayin gurguzu da kwaminisanci wanda duk kusan ƙasashen amurka masu ne masu gwagwarmai neman yanci suna da ra'ayin gurgudu wanda wani irin gurgudun da shi ya kawo sauyi a china ya kawo sauyi a rasha akwai da rubutu da suke shi bolshevik revolution wanda ya kawo tarayyar soviet akwai kuma chinese revolution wanda su mawasa suka suka kori gaishen ya gudu ya koma tsibirin wata china din ya wata china a ne wanda yanzu ake ce masa garin taiwan to duk wannan tunanin ya zaɓar da wannan tunanin ya je sassa daban-daban daban-daban daban na duniya wasu sun ta gwagwarmaya a kan gwamnati kamar wannan gwagwarmaya shi ya samar da cuba yanzu da yanzu su fidar fidar castro da wani mayaƙi da ya tashi ina jima wasu ba za su suna da shi shatta da sunansa chai da gobera mayaƙi ne wanda ya ta yaƙi aiki gari gari ya yaƙi aiki a cuba da shi ya kuma ce wani saurare yaƙi ne yaƙi ne har da ƙarshe da ayi wanda ya kuma aka shi shi to chai gobera ya yi suna a matsayin mayaƙi amma bai shi kawai a daidai a ta fafata a ta gwagwarmaya ba gwagwarmaya in kwamfanisi ya yi tashi sosai sun kai suna ganin kwamfuta ne ba shi kuma matsalar gwamnati tunanin kwamfisanci shi ne yana faɗa da addini don ya ɗauka addini an kirkiro shi ne domin a yi amfani da shi a matsayin makami don a battattar da mutane a su bacci a mallake su wannan ra'ayin su karl marx ne cewa religion is opium of the people ko zama na opium abin da ke sa bacci abin da ke sa bacci opium ke mutum ya sha shi sai wato kamar idan ana son kamar yadda barayi za su yi za su yi mutum sata suka dan barbata a wajen su dan magunguna a nama sai shi a ta yi sai sai su zafi nama sai sai ya gasashe sai ya ci sai ya bacci sai su kwashe kaya ko kuma yadda yanzu yanzu barayi suna wani sai mutum ya shiga motar barayi sai su bashi lemu sai su sai lemu a hanya yana ganin lokacin da aka sai lemu nan kwashe suna da lemun da suka sa masa kwaya sai su raba sai su su sha nasu su kwashi sai su kamar kai kana cikin mota ga kamar da ana raba lemu ne an yi an yi yankaran ko suna da lemu su yankaki a cikin jaka sun riga sun sa mishi magani ko kuma wannan nan take shi wanda yake raba sai ya zuba a cikin zai zai zai sai fito da wa'yansa sai ya raba a ba direba na daban wanda ba zai bacci ba sai a ba kwasu jirgin baya wanda sai su ta bacci sai a gara sai sai za mu sauka sai sauka sai mu sa ta shawara sun ya sauka na jaka kiran da suka sauka da kuma masu bashi da kaga wannan mai suka bashi sun bashi a da ya tashi barci domin mene don sai masa sata to sai suka ce shi ma addini irin wannan ne ma'anan bantar da mutum ba yana sa shi barci ne filan wato yana sa shi kawai ya zama bayi da ra'ayi sai a ce masa akwai wani ranar lafiya na mutu za a tashi akwai wani wuri a jana da daɗi ko ba za ka kaga sai kawai sai a sa ka karfi ko kai za ka samu wannan jana halima haka suke gani ra'ayinsu kenan sun ɗauka ba da gaske ne ce an mutu za a tashi ba kawai ana zuban mutane zan a mallake su to to matsalar communist suna suna batun adalci amma ba ina su na adalci na suka san mai adala amma sakamakon haka nan da suka yi mallaki mallaki na mulkin su suka yi din sai zama lalle ba wani adalci da sun shi sai zama ma zalunci ga lalata a kai ta ta yi sai dai nau'in zalunci ya tashi daga na yan jari hujja zuwa yan na yan gwamnati a zuwa ɗan mu lokacin wani tunan ya tashi saboda haka a lokacin wasu na tunan ba wata makoma sai gwamnati sun ci kawai sai gwamnati sun ci domin muna muna wani ya tashi ba nan kasan ba a duniya duk ana cin mana aburci abur sai da abur a ramin wuri dalilin da ya sa ya shiga jam'iyyar siyasa ke domin wasu wasu ce masa lallai in bai zo ya zama sun zama jam'iyyar siyasa sun tsaya takara ba to yan communist za su ci kasa a suka ce mashi kuma zai gama da Allah zai tafi yan gwamnati suna tashi sosai sai shi sai mai da jama'at islami kungiyar sa jama'at islami sai suka zama kungiyar siyasa sai suka tsaya zaɓe sai kuma ba zaɓe su to sai yunkurin yan kekwanin musulmi a misira su kuma ya fito suna tunanin sauyi to shi ma ya yi wannan tunanin yan kekwanin musulmi ne ya ɗan birgita a yammacin duniya to haka ne masu kasan da suka yi suka suka kashe su hasan albarna da sai sabbin abu abuwan na jibon bayan da aka ce ana ba ta kan abu na ainihi wani babban al'amari ya faru a kan karawar alarawa ta musamman to wani yana cewa ya tafi ji karar wani ba suka ce wani abu ya faru da da safe na ana tambayar me yasa aka cewa ai an kashe hasan alban na gwamna suke ya kashe hasan saboda shi ya fito da sabon fikira da karin kundin tunanin cewa makoman addini makoman kasar su misira da sauran kasashen a kowa ma addini lokacin turawa kuma ke mulki sun riga sun ba da abin da suke ce mai yancin kai amma dai da za su to shi ke nan wannan shi ma sai ya zama na kamar yan da da- da- fikiran da yake dan yana da dan nasa ɗan mai zai ce mishi hangen nesa shi kalilan ne da ɗan nuna ɗaya ne. don haka ne ma shi lokacin sarkin misra a lokacin bin sarki zai ci ko wani sarki faru sai ce zai shari'a musulunci kawai sai su ɗan ifa su kai mashi mubaya shi ma sha Allah dama shari'a muke so alhamdulillah an sami shugaba wasu da wurin ruwan yare yana da lodewar bigira to ainihin da ya zama ka sami takamaiman tunani na sanar da a yanzu da ironin nan lalle muka ta tunanin muka wannan ko wannan ko wannan ya zaɓe ya zaɓe a mai mafita ta ya za a dawo da addini za a kowane mayaka ne a yaƙi ko za a duka koyar da mutane ne a sauƙi kwatsam sai ga tunanin imam Khomeini ya bayyana to shi ba imtanin imam Khomeini ba kawai an gan shi a a- a- a- a littattafai da zuri ba an ga an yi nasara ne a kama daula wannan da ban alaji duk mutane ba su san shi imam ba su ji fikirar shi ba su ji labarin ba don misali da muka ji labarin su- sosai da abul ala maududi da eh, almarhum Has- hassan albanna yadda muka ji labarinsu mun da fikirarsu da sauransu mun kan karanta da fasa amma mun san imam kuma ne kasa kawai labarin da muka ji na shi a lokacin a a wajen saba'in da takwas ɗin nan na san ko a kusa sun mun kawo magana magana kuma lokacin yana faru yana faransa to shi sai ya zama a iran ana ta muzaharori cewa sha kawai mutuwa ga sha mashi yin ana aiko da jawabansa yana an- ana sa wa mutane kawai suna har ya zama sha sha a dai alamar ya kawo kansu ya danna a waje kuma kuma ya koma aka kuma fafata har mizanin musulunci ya zama to sai ya zama lokacin su yammacin duniya sun birgita duk ba su taɓa tsammanin wani abu zai faru kowa yana taɓa wake a yannan lokaci nizamin musulunci aka kuma suka tabbatar kuma lalle shi ne nizamin musulunci za ta gudun wani tabi ne ina jin ko nan tun aiki ne akai ya so iran iraq da ina da shi masu inda ya fara wanda suka ce lalle da gaske ne da zaɓin musulunci haka kuma lalle suka ce wai kamar wani mai rubutu kuma ya ce wai a iran babu wani koda department na sanitation wanda ya cancanci an sa department na sanitation amma ya ba kaza lokacin da imam ya zo ya sauya koma iran ta kai mutane har wanke titin mota sai da sabulu da ruwa da sabulu da sufa aka wanke titin mota yes ta yadda ko lomar ruwan kai ba a kwan kwata sai ka kawo kasa to a wani an wanke shi yes kamar faranti da ce faranti wato saboda suka kuma sassa da dawa a ta an wanke ko ina yes yes yes to sai ya ce kuma da wanda baka azanta saboda da sami ne sosai kuma na san lokacin da wani abu daga Burton wani taron taron ashura da ake a karbala wani ɗan bbc zumudi ya ɗebe shi yana yana rahoto live sai ce duk wanda ya ce wa'annan mutane ba za su iya tabbatar da nizamin musulunci ba to bai bai ba ƙarya yake domin shi ba bature ne ya ce wa'annan taron na mutum miliyan shida babu ɗan sanda ba soja alhali kuma rundun da kuma ba ku saba doka komai na tafiya bisa tsari ko kun ga tsari su kan so san tsari da cewa su ba su za su iya yin wannan ba su ba control din su da karfi akai ba ba su iya ba to mu yanzu mu irin wa'in wanda yanzu fikira ɗin ma sai babu fikira ta ciya gashi kawai ba kawai magana ake ba gashi ba an gashi aikace to amma wannan al'amari ba wai kawai dare ɗaya ya zo ba sakamako ne na koyar da mutane na zamani mai tsawo da da canza canza tunanin mutum na zamani mai tsawon gaske to mu kuga lokacin wannan bayanin bayanin imam sai canza tunanin mutane su fara gana akwai yake ba su kuma kiya sai suka canza tunanin suka zama su kuma su- baƙin cikin su ya taso suka fara tunanin ba su tsari tsari tsari a masu wannan duk da suka ji mutum musulunci za su je su mutu shi shi ne masu fito da sanin to yanzu yadda za a yi su kullo da irin nasu musulunci ne na jam su ɓata ma'anar musulunci har da jin tsoro don sun ga kowa sha'awar addini da ke har da har da mutanen su na yamma to su bai da za su ɓata tsoron musulunci yadda kowa zai ji tsoron musulunci shi ne suka kullo da hanyar nuna musulunci a matsayin addinin kashe-kashe addinin terrorism ana nuna shi a matsayin terrorism terrorism terrorism saboda haka sun kowa ne sai ya ji tsoro wanda ke ta Allah ba ta su ba duk ko ayyukan wani da mutane yanzu ba mun muna ana ba da account shi yana neman addini ya je shi to wannan ce shi ga da shi ne shi ne ke wajen indiya ba shi ne ce wajen ce ko za ka je masallaci shi masallaci wajen terrorist kawai su kashe sai shi ba su kashe mutane sai ce shi ba za shi wani da ya ya shi da sai ya je masallaci sai ka ana ta gaisa da shi salamu alaikum sai ga mutane mutane ne kai kuma suna hulɗa da shi kama kama ya fara karanta addini sai da sai gano addinin musulunci sai ya musulunta duk wanda ya gama shi ya zaura ya musulunta sai su ya ce asalin bai sami matsala da farko da iyayensa ba don ya koyi musu illa ya kai ita mamansa ta lura ya canza ya zama mutumin kirki ta lura yanzu baya shan giya baya ya wuce a wuce ta ga yana ba yana kula da ita da sauransu to sai daga baya ta kuri a shi ya shiga wani addini sai ta ce zurle wani addini yana wani addini ne shiga sai ce mata musulunci shi ne ya zama haka sai ake to sai ce su wasu ce sai baban su baban shi bai sani su ka koyi mu baban ka ba zai yana ana nan ana nan ma shi baban ya lura da ɗabi'an shi ya sake da sauransu sai ce wanda yake faruwa ne a gidan nan na ga da ke da ɗanki duk kun zama kamar ba a ɗaga da sauran ba da suka ce da aika ji kaji kalilin na shi shi shi abin da kuma mamaki a shi haka addini yake haka nan haka nan ko wata ma na karanta wannan na gani an sa ne a press tv tana ba da kawai shi kuma a ingila ta ce ita a ra'ayinta game da musulmi shine mummunan ra'ayin cewa su su masu kashe-kashe to sai ta yi kawa wata amma ba ta san kawon musulma ba ce yar sudanci sai tana zuwa gidansu sai ta ga mutanen suna son ta sosai tana ta mamaki kamar sun ɗauke ta kamar yar gidan ta ga tana kawa da yar gidan su ko kamar yar gidan ana ta ji da ita ta ce wannan sai mutane ne masu kiri mutane kirkiya ni ba kuwa ba kuna ɗauka ɗauke da kamar yau yadda kuke jin yar ba ku ji biyu wannan nana ne ta sai da suka daɗe ta fahimci waɗannan mutanen kirki ne wanda suka bambanta da sauran mutane to sai daga ba ta fahimci a shi wasu musulmi ne ta yi ta mamaki musulmi sai ba kashi musulmi dan tashi hankali ne da ka zo kawai zane maka ilo na kage da rinja ta fi ya buwa buwa sai kuma yanzu yana musulmi ne shi su ta yanzu wannan ɗabi'a nasu musulunci ne yasa sakar su ce sai ta ba da neman littafi tana karanta akan ita ma sai ta musulunta ko ita ma ta musulunta kawai ta ce zo mu je a shi a ji a shi a ji a sai ba ta zai da Allah ta gane ta wacce mai sami ki ne zuwa ji ba ki sha ake sha ya sha to shi kenan dai hankali hankali hankali dai har dai ta fara nuna musu ta raina wa'annan abubuwan ne so su gane mata bari haka na haka nan sai zai har dai zuci ta musulunci to kuma idan ta fara sa hijabi abawa a yi ko magana da ta wasu dai saboda kowa yana da ra'ayin cewa musulunci ba wannan yaƙi yaƙan musulunci ne wanda wa'annan sami mutanen da suka fi cewa shi musulunci yana da jan ra'ayin mutane suka kan hayaƙe shi to yanzu mu muna da aiki babba na mai da martani da yaƙan abin da su suke babba daga cikin abin da yaƙi namu shi ne da kyakkyawar ɗabi'a wannan shi ne kofi muhimmanci su ba su daina yaƙan mu da ƙarerai da kuma makamai ba da harbi da harsashi da ƙarya da sauransu da su sun dinga yi ke to amma mu kuma bayan nan ba su ne makaman mu ba mu kuma ba ƙarya mu ma za mu yi ƙarya ne mu gaskiya za mu sannan kuma mu kuma zama za mu je mu yi harbi ne mu yi harbi harbi mu kashe kashe wannan abin da ba su son shi ne da abin da sannan mutane za su gane da kyakkyawar ɗabi'a nan ba yana nufin kana da kyakkyawar ɗabi'a jama'a za su so ka ba lallai wanda ba su gyara da akwai za su ce sam kun ga kun ga a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya ba mu labarin mutanen annabi suka ce a harju ala lutu min kare tu innahu unasun yatahharu ku fitar da mutanen lutu daga daga garu su mutane da suke so a tsarkaka wato suna tsarkaka wato suna son a gyaru ne su gyararru mutane suna son a gyaru to su ko lalatattu ne lalatattu ne su gyararru shi yana son a lalace su lalatattu suna son a lalace wanda lautar korona kama kamaru kwata korona sawa suna burin su kokafirce game da suka koya suka kafirce ko zama ɗaya to kullum lalatacce mutum yana son ka lalace ya ga kana kula da ne sai ka yana jefo yana ta jefo to kai kenan ya ta izgiri da ne namiji ne kai kai kai na kabaro ne jefo ko za mu jaja kamar wata akwai take da kan wani ke kuma wani ke kuma fi to ba a zafi da dukkan nan da jiki kin san abu ya ka kama kina fama da bakin ciki sai ka ce mai ta kama ya ta ya ta izini ya kuma kana azumi kai ta azumi da Allah duka kan dan jami'i wannan addini an ce maka yunwa ne ya dinga jin haushin ka yanzu duk abin kirki baya so kai yana son ka abin tsaya da shi saboda shi lalatacce ne shi ko lalace kai wani da mutum mutumin kirki ne sai a so shi lazim ma mutanen adam shi abu mai suka ce mai kago ya shi abu karkun tafi na marjuwan kabla hada ya shi abu ka kasance abin kauna a cikin mukamin wannan ta ce muna kaunan ka amma kuma yanzu ka fara cewa mu daina abin bauta mu abin da ya mace bauta yanzu kana ana bauta abin da ya mace suka bauta to abin da suka yi suka bauta ba abinci ba daidai ba ne bai cancanci bauta ba Allah ya zai ce musu Allah zaka bauta ba da dai kai mutum ki kuma na san ka fara ka fara kuma ka fara ki kana son yanzu ba abin da ya mace to lalle dabarun ma mutanen ka da suke da dama mun jefe ba ka gagare mu ba yace yanzu mutane ka kuke jin tsoron Allah ka kuke tsoron Allah Allah kuka bari a baya wanda shi ne halicci kaga nan wato ba yana nufin kana addini wai sai mutane su so kan ba na ne za su za su kika za su fata da kai amma kuma wani abu guda Allah ya yi alkawarin alkiba ne da masu tafiya bai ce tun farkon fara wasu za su yi nasara amma ƙarshe nasu za a ba mata amma su za su za su za su za su sami kyakkyawan saboda kan ni ko kuma a wannan karatun naku an sa maudu'o'i daban-daban wanda ke duk yana ƙoƙari ne ya kwakwama ku ya mai shi ku mutanen kirki yadda ya dace kuma kuma akwai mujahada da akhlaq akwai mujahada mutum ya zama ya kamfara da Allah cikin daren sa yana karatun alƙur'ani yana sallah yana addu'o'i wannan kuma ya mafi alkhairin aiki shine wanda aka dawwama ana yi ko ya zama kala mafi alkhairin aiki shine wanda aka dawwama ana yi ko da ka ɗan wato inda za ka ɗauki wani wani abu kana yi amma kullum sai ka yi ba a musa ba a cika ba burgewa ne wata rana ka nishaɗu kai abu mai yawa wata sai ka daɗe ko ba kai ba idan mutum ya dawwama akan abu kullum yana yi kamar misali sallar nan da dare ya ɗauki yana yin awa ɗaya ne duk zai awa ɗaya wani bai sami gina da zai iya biyu ne in dai uku ne amma kar ya zama wata rana ya yi sallah wata rana ya bacci wata rana duk da ran mutum isha ya ta sallah haka ne waye sai kuma ya kwana bakwai na shara da bacci wannan bai zama da wannan ne ko kuma karatun alƙur'ani wata rana ya izbi goma wata rana ya izbi da yawa ya kwana bakwai ba izbi ko ɗaya to ba haka ake so ana son ya ɗauki ko da ɗan ƙarami ne ko da kullum ya izbi biyu ko da ma izbi ɗaya ne kullum ne ya ta yi kullum ya ta yi to a bisa ba mutum ya dawwama in mutum ka dawwama abu kai zauna to in kana son ƙari sai ka ƙara amma kar ka ci baya na akwai wasu darare masu daraja wanda akan so mutum ya ƙara da ni ba laifi da wani wasu daraje darare masu daraja in kai biye da wanda ka saba ba ne amma dai ya zama kana da mafi karancin da ba ka rabuwa a kansa to kuma akhlaq dama su jarabobi ne daban-daban akhlaq abubuwa kamar biyu na farko watsar da miyagun na biyu gina kyawawa tare suke tafiya an bayyana idan ana son a ce ka yi gaskiya dole a ce maka ka bar mene ana son ka zama mai kyauta dole a ce ka bar mene yawwa haka ne ana son ka zama mai tsafta dole a ce ka bar mene yawwa to haka tare suke tafiya ba zai yiwu kai mai tsafta ne kazami a lokacin guda saboda haka wajen ne a bar wannan a yi wannan to duka wannan shi kuma mutum yakan kokari ne ya gina su a hankali a hankali har su zama jiki ya zama jiki to abin da ake ce ma idan aka ce ma mutum sunansa aka ce kai wannan mutum akwai shi da rikon amana to ma'ana shi rikon amana ya zama ɗabi'arsa ba a tunanin ya ci amana sam sam to ya zama ɗabi'arsa haka ake so ya zama cikin sauƙi ya zama muna ce mashi gatan cewa ta zama bangaren jikinsa shi ne ya tabbata rusuha ke shi na ake ce rusuha rusuha shi ne tabbatuwan abu dama sunan shi mai rikon amana to ko so ɗaya ci amana ya wargaza wannan sifa sai kuma ya yi yunkuri sosai inda wata rana mutum mai rikon amana ne wata rana ya ci amana to sai zama ba mai rikon amana akwai masu rikon amana na kasuwanci akwai wannan wannan fim ne na gani ana yi ban san gaske magana ba ko labarin gaske ne ko kuma fim ne aka yi aka kirkiro aka ce wani mutum yana da ya shahara cewa shi mai rubon amana ne mutane sai suna ta bashi amana sai wata rana wani za shi haji sai ka biye ka mishi alamun dukiya mai amana dukiya mai yawa da ya dawo haji da sai ce masa dukiya da sai ce wace dukiya sai mamaki wani mai rubon amana zai dawo ashe mutumin mace amana ne haka yake ma mutane kuma ba wanda za su gaya musu dole da gaya musu wani ya ce amana sai ce karya wannan mai rubon amana ashe yana rubon amana ne amma yana riƙe wata rana in ya ga mai ɗan kauri sai ci ashe na yin kamar kasuwanci ne da ci da ta cin amana ne kuma duk wanda ya ci amanar sa ba zai iya faɗa ba saboda in ya faɗa ba za ka rage shi to shi wannan mutumin dukiyar da ya bar masa mai yawa wannan labarin ne ba sai ya je wajen alƙali ya ce ya kawo ƙara ne ƙarar wanne ce a ƙarar da na kawo ba zan gaya maka ba na kawo ƙarar shi ba kuma zan gaya maka kan mene ba sai dai in in kaya ni da kai faɗa maka ba zan faɗa jama'a ya ce a mu ka'idar kotu a sanni ake ba ba a yi a kotu saboda ka in za ka faɗo wa kake ƙara a kan mene kowa yana ji ka yi ko ba ka sai ya kawo sai ce to sai da ta zai ta to sai shi alƙalin da da sai ya ce ka ki da faɗa ya kuskure mai ba wannan mutumin akwai wani abin da yake son ya gaya min wanda ba zai so wani ji wani kuma ana shi sai shi kira mishi wannan mutum ya kira sai ya ce masa ya keɓance da shi ce to na bayan na na ce maka sai ka faɗa a bayyane ne ta ni kila abin da ne ba daidai ba ka gaya ma mene sai ce wani ne ci amana alhali shi ne amana ya ce yanzu na kasa faɗin cewa ci amana amana sai ya ci amana ka ji ka ji muke da nuna masu na dawo ya tafi shi ce kuma zan mura ya ce ka gaya ma wani ka za ka abin da ka arin za ka zo ka gaya mai ce ba ba ka gaya ma wani bai ce kar ka gaya ma kowa kar ka gaya ma kowa hadiza sun yi zuci to sai shi wannan alƙalin sai ya kira shi wannan mutum mace amanan ko ya ce sarki ne ya shawara da ni dangane da wata dukiya mai yawa ashe an yi an bashi amana na yana jujjuyawa ne shine kamar jarin wani ta zai cinye wani lokaci kuma ya jujjuya shine yana da dukiya alhali dukiyar amanan mutane kusan mutum ya ba su kuɗi a aje ba zai hankala abin nan ne ya zuba mashi zai rika jujjuyawa kamar jari ne a wurinsa sai ya ce sarki ne ce ma abota dukiya mai yawa ana neman wani amintanci a bashi to amma sai ne tunanin cewa to ne tuni ne tunanin cewa ba kamar ka ba amma ina gudun wani kar mu zo mu baka dukiyar nan mu zo a sami wani ya ce ka ci amanansa idan ba a samu wani ya ce ka ci amanansa to kaga ba ci a baka wannan amana saboda ka zan da sarki na ci sarki ba ni mako guda in shawara da kai ko za ka kayan cancan da wani amma gaske magana shine za mu binciki gani ko a ko wanda ka ci amanansa a ko wanda ka ci amanansa to lallai ba ka sani ji wani amana sai ce na gode na gode da ya za a bashi dukiya mai ya aji a wajen sai cikin gwaze ta bizin ai sai ya dinga bayar wa mutane da bizin wanda ya ci amanansa sai da aka kaɗu aka zo ya sawo babban riga zai ke fin mai gani an ya sa ya sa rawani mai kyau ya zo yana yana jira kawai ya kira shi a ce yanzu wannan amana sai waya sai alƙali ya ce ku sai wancan mutumin sai ya zo ya wuce alƙali ce ma ne na wanda amana ta ce yana ka ga mun cin karbe shi ka ga wani mutum ya zo ya sha babban rigarsa da ƙarshen bayana yana jira za a kira shi a ce ina mai yanzu kan amanan nan sai alkali ya ce ku kawo mu mana wannan maci amana aka ce wani aka ce gashi nan wani wani ya ce ku kamo mu shi me kuke jira mana ce ku kawo mu shi aka cakko shi mai mai Allah maci amana ka da ɗaya na kana cutar mutane ni ni da wani cuta ce da wannan al'amarin da ba ka mai da ba ka cuciwa da ba sai fara nisa ba da ba ka cuciwa da ba ka cuciwa da ka cuciwa da da ka cancanci wannan alhali kai mutunci ne kana nuna ce jama'a akwai wani wanda amanin sa wannan ya ci ko ya ci na tun bara wancan wannan ma zuci ga to kun ga wato kenan shi wannan ya dauki cin amana ya dauki amana din ya nuna a bayyane shi mai amana ne amma yana cin amana a matsayin mai ne jari saboda ka ana iya yin abu na riya za ka yi abu ne ya zama ɓangaren jikin ka ba ka nuna a gani ba shi yasa da ainihin ya karɓi aiki mai kyau za ka yi ne kawai tsakanin ka da Allah ba domin mutane su yi ka kana yi mutane su yi ka kan kuwa su kan kan ba za ka yi to ka kyakkyawan hali dole ya zama kana yi ne tsakanin ka da Allah dole ne ya zama in gudun mutane ne kaga za ka zo za ka koyi musu aiko abin da basu gani ba sai in kai mutum wani in kai mai gaskiya ne kana son su basu gane ka yi karya ba kaɗai sharara ba to ana na ana nan da suka gano ka ɗan sharara ka tashi a mai gaskiya amma ko da basu gane ba ai kaga Allah ya sani ko yawwa to saboda haka za ka yi gaskiya saboda wane ke saboda Allah za ka yi amana saboda Allah za ka yi komai da komai naka za ka yi saboda Allah ya ba domin mutane su yabe ka su ce kai mai kai mai wannan ne in duk mutane su yabe ka ne ba sa ba za ka yi ba amma ya zama ɗabi'a ka za ka za ka rage har ya zama ya sauka wani sabon su mutum ya gina ginawa a hankali a hankali har ya zama ciki har ya zama sifar su ko kai mutane ko kai cewa ne mai kaza ne mutum mutum mutum ba mutum ne mutum mutum mai tsafta ne ba ya za a yi da kaza san ba sai yi da kaza da ne kawai tsafta ba wai domin an ce mashi ya kamata ya tsafta ko kuma yana gudun kar a ce masa kasani ba shi da kansa ma ba zai iya zama ba tare da yawa ba ba zai jikinsa ma ba zai amsa ba zai na ma da mai da ya fara a ba ko da mafarki ba zai tunanin ya zauna ba wanka ko tsare shi aka yi aka hana shi wanka to za ka yi biya da hankalinsa ya tashi cikin shi yana bai da wani wani cikin sa haka saboda lazim ne haka wanda yake wanke bakinsa ko da lokaci baya son bakinsa ya wari ba sai an ce masa bakin ka kaza ba shi ba sai an ce masa yanzu kafin ka kwanta ka yi sabuce ka wanke bakin ka shi ba zai taɓa kwanta mai sa sabuce komai ya wanke bakin ka abin da ba shi ba zai iya bane masa inda abin da yake da yake ne yana tashi ne zai ji bakin shi wani iri fata wannan da za ka ga zuwa duk ba da ba kawai ɗabi'ar su ce ya riga ya zama wasu jiki an bai da so bayan da aiki kusa da shi ka ji jikinsa na wari ba zai taɓa yiwa saboda ya zama tsamta ta zama ɗabi'ar sa ba ka ake son kyawun halaye su zama jiki a da mutum su zama bangaren jikinsa kuma sai ya gina ba wai duk an ce masa yi ko an zo taro ki tsafta wata na baya yi an ce wata dole ne zama ko da lokaci shi da ne an bai da to haka nan nan ma na ga sa kansa a haijin ko ga kansa a haijin nan ko shi ma ɗabi'a ne ya zama mutane suna da tsafta nan mutanen mu galiba suna tare da kazantar da bai dame su da yawan mutane suna kazanta ba wasu so kaza mai bane na wani yake ga wani malamin malamin primary teacher ne a ƙauye da daɗewa tuntuni ne wajen tsuni ce ai in suna zaune a ƙauye sai su rika ganin su malaman makaranta su fi kowa tsafta sai su ko gari su gashi su kaza mai ne saboda a ƙauyen da yawan mutane ba su da tsafta shi sai ya gari gasa sai ta kwana bakwai bai wanke da bai yana tsafta ya fi kowa tsafta ga shi fes fes in ya zo gari sai ga ana kallon su wanke su shi bai san a gari ba a sa riga su wanke su ko can sai ya sa ya kwana bakwai ya fi kowa tsafta to kaga idan ainihin ka zama ainihin mai kana mai tsafta amma kazari saboda kana tsakangar da zama wannan ba tsafta ba sai ka ji wani wuri da masu tsafta su sai ka zan sai ga a shi kai ka ya kamata a ce kai mai tsafta ne a wani lokacin muna bayan batun halak da na sha bada misali sai ce gaskiya ba na so ko ƙarfin in ba da misali da wani suke ba wasu ya kamata musulmi a san shi ne mai tsafta a ba da misali da shi amma gaskiya magana shi ne wasu mutane kan lalle sai a ba a ba su a ba da sai dai su kawai su da dalili wasu suna ganin suna tsafta amma kuma kaza ne saboda mene tsaftan ya yi wadata wata wani bakam da yawa kuka je ko bakon bakon tuni kuka ce mai yan uwa mai muka mai yan uwa suka ce mai bismillah sai mu je goma gori daya ka a kuma da aka kai wa an sauke da ni ne bako da ni haka aka sai wani ya ce ba maso na ga na ga shi za ki rubuta aka ce ba so sun shayar a wurin su tsafta na yi shiru wance masu ko haka nan sai kaga ce kaga to da kaga ba a duk duk a wurin boye an gyara ne saboda su a wurin tsafta ne amma ba tsafta ba ne tsafta kaza kaza ne maka tsafta ka san dama ka san zaka ga ko saboda haka ya kamata ya zama ainihin tsafta na sosai ne standard tsafta ba standard a garin ku ba a yadda yake a ko ina duniya yadda ko ina ka shiga sunan ka tsaftatacce ba wai ba wai ka kwatanta kanka da su ai da kowa ma a garin mu kaza ni ne ni ma ba da ruwa dan kaza dan kaza to ka ga haka ne zama sifar ka sifar domin yana kawo ba ba kawai ba- ba- batun lafiyar mutum yana da dangantaka da irin wannan da samfani sutura da jiki da da- da abinci da abin sha da sauransu duk su zama sutura to haka ba. sannan kuma nan na ga an sa har da tarihin shehu ko za a yi ranar juma'a mai zuwa za a yi tarihin shehu mai wadin sa za a yi tarihin shehu domin ainihin eh, nan ma ga su a ce m and history of wannan imnib izamin hukumar ko kuma tsari ko izamin hukumar da shi ke nan to ainihin tarihi da da yadda sa shi tarihi kusan ya karanta maimaita kansa lokacin da karanta tarihi zai gaga shi ne bai dan adam ɗabi'an dan adam shi ne shi ya sa ma ainihin aka saukar mana da saƙo lokacin annabi ya zama har yanzu shi ne saƙon saboda shi dan adam baya bamba baya canza kowane kowane lokacin da shi ne duk bai ɗabi'arsa ɗabi'arsa ta wancan lokacin shi ita ce ɗabi'arsa har yanzu saboda haka yadda aka yi magana da shi a wancan lokacin ya yi daidai da magana da a yi da shi yau illa ya kama mutum yana bukatar ya fahimci wancan lokaci ya kuma fahimci yau ya ga kuma yadda abin da zai zai ɗauko ma'anar wancan ɗin ya sa shi a yau wasu ƙarfin kamar da ya wuce ya zo na abin da ya alhaji na kada shi na kada ya canza yana nan na gidin sa na canzawa abincin sa na canzawa sutura sa na canzawa wasu abubuwa na sa amma shi ne shi bai bambanta ba. yana nan a mutum ya canza mutum daga shi ko ko ko kuma mutum ya ci gaba ne yanzu ya tsosa goma yanzu da mutanen da biyar bai ko nan ko kun ga ya ci gaba ne yana da tsawo da ta kace ai da mutanen da tsawon su bai wuce eh afa kaza ba yanzu ko an kan ya cilla can ko ko yana ya ƙara kafa hudu da mutanen da kafa hudu biyar ko hudu wannan gaba za su kawo a fitin shi mutum ne ya haƙari a zaki shi ne dala shi ne ne to kuma shi alƙur'ani yana magana da mutum kaga ko a wani zamani mutum ne mutum ko kuma yanzu magana da muke da mutum ne ake shi wannan mutum ya tashi ne mai in ka duba za ka ga yadda yake na ina kai da canza shi ne ne mutum to a shi ake da kokarin biya fahimci abubuwa ya gane da abu amma muhimmin abu na sun cewa ko duka magana ne yawan ce gaskiya magana mu kuka kwata su kama da wasu mutane za mu gama mu a hamla mu mun mun yi nisa amma mu in ba da wannan mun yi kwata ba da sauran mutane ya kamata ba ya kamata kwata kama da menene ya kamata ya musu wanda ya dace mazorar da wanda suka bi mu a tarihi ko a yanzu sai mu ƙara kai ba mazorar da wanda muka gaba in muka lura da wanda muka bi sai mu ce komai lafiya a cikin kiman ma abin da cewa ainihin idan kana son ka kai ka ƙara ainihin addini to ka lura da wanda ya fi kai sai ka ƙara kai idan kuma kana son ka gode wa Allah dangane da mallaka na duniya ka lura da wanda ka in ka lura da wanda ka bi shi arziki sai ka sai ka gode wa Allah ce a ce Allah ya maka arziki. duk lokacin da ka lura da wanda ka bi sai ka ga kai Allah ya maka arziki. amma ka ka lura wanda ya bi ka lura su duba ka lura ka lura da kai kuma wanda ka bi amma a wajen addini to ka lura da wanda ya bi ka ne sai ka ƙara kar ka lura da wanda ka bi ka lura da wanda ka bi sai ka ce a ce ma ni wali ne. kaga ba za ka ƙara kai wani ke kamata ya ka lura da wanda ya bi ka ne sai kai kokari ka cin masa ka yi irin nasa ba ka roda wanda ka roda domin ka kwanar da kanmu roda da muka bi da sauran mutane da sun ke roda da su yan kungiya kaza yan kaza ka yana samu da cewa mun musu bibiyu amma ba yana nufin komai lafiya wani wuri saboda mu ma akwai wanda suka bi mu ko ba ka bane ko ko ko wanda suka bi mu har a yanzu akwai da kuma a tarihi so muna hankoron mu kai mu kurani ba muna kokarin mu daidaita kanmu da wanda muka bi bane muna son mu wuce su ne kuma kusurwar kuma da yawan mutane suna kallon su kwaikwai ko mi da muke ko muka sai su kwaikwai su kwaikwai to wannan ba mu ba muke bai yana da kyau illa ya kare ba su taɓa kama ko tun da suna kwaikwai mu amma dama muna son su kwaikwai a yau duk muna son mu koya musu ya zama sun koya ɗin a wajen mu akwai abubuwan da dai muka san ba su iya koyo ba saboda su ba su da waɗansu abubuwan da mu muke da saboda haka ko ko sun kwaikwaya ba zai zama ya yi daidai ya yi daidai da su ba a misali ne muku magana dangane da imama hasa da ama to su sun san ama ne ba su san hasa ko kuma wannan lalle kan baya za a yi su sami abin da ake samu ba a samu shi sai wajen ta imama imamatin hasa tun da ba su da shi in ka tambaye su za ka sun ce su ba su da shugaba su ba su da shugaba mu ko za mu ce to shi kenan ku ne ba ku da shugaba amma mu da shugaba to a takaice abin da muke ake bukata da kai shi ne abin da ake karantawa da abin da ake a gaishe a cikin a gaishe tare da kai to mummunan hali in mutum ya fara shi tun yana yaro yakan zama hakanan ya nufi don a ranar shan mamakin da aka zo wani aka ce mana aka zo wani ibc an sami barbacewa wayansu abubuwa sai mutum ne ya nemi hadisar ɗin da ya rasa ya nemi abubuwansa ya rasa da wannan nasa ya rasa sai ya zama a cikin kuma inda suka rudin akwai masu ɗan ƙasa ko Allah ya sauke in dai mutum yana yan ɗauke ɗauken nan ba in ya ɗauki kaza wanda zai su kuma akuya kaga ko ainihin daga nan kuma ana sauki a kan zai zama wani wawa ko domin da ya yi irin daga yan ƙananan ya ɗauki sai ya mai kuma za ka mutum da ƙarfin zuciyarsa ne ya zama shi baya da ya ci amana ba wani abin da ya lafi kuma za ka abin da ake koyarwa aikatawa ake so a wajen ba kawai a karanta aikatawa ne kuma muna tsammanin ta wannan ne muka babbar da mutane da yawa da yawa don tsayin mutane sun ɗauka addini ana karantawa ne ko ko sai muka kore wani sauran cewa a addini ana aikatawa ne sai da mutane suna ganin aiki ne ko kuma magana kawai ba mu ce ba a magana ba amma a yi insha Allah dai dai gurgurdu na tattar da abubuwa daban-daban shi dare yana yi insha Allah wanda yana ci a kwanta kafin gobe da sada cikin da وإذا سيدرس أبدا عن أفعال الأبيض في هذا المكان هكذا وصلى الله على محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله
misalati ko ko ga اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن الدين ما تحول به علينا مصيبتك بنعمتنا باسمائنا وصلنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا ولا على من ظلمنا ثم على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا اللهم اهدنا وارحمنا واغفر لنا ونعوذ بذلك من وصفك في القلوب واهلنا سبل السلام نجعنا واغفر لنا في النور وجل الفراشنا على ربنا وعرفنا وبارك لنا في اسماعنا وسلمنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
mai